من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله المتفرد باسمه الأعظم المقتدس بالملك العز الأعمى الزاهر لا تخيل ولا وهم الباطن تقدس لا أدمى صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أسهده ذوي البرد والسدان الذين فازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القطب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب العقاد الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشف الإلباسي الشيخ السيد إبراهيم إنياسي رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قولي ما الله دبا مجامع دار اللوكشي بصداوة كراتون اللتاكي نامو من البركة وتو لتاكي روح العددي littafin ruhul adadi littafi ne da yake bayani mawa ainihin almajirai a ɗariƙun waliyai ko kwanci dukkan ma al'ummar musulmi hanyar saduwa da Allah lami lafiya. Kamar yadda wannan karatu shi ne zai zama a wannan rana ta Juma'a wannan rana ta Juma'a wanda sha biyu ga watan zulhaji an zulqada zulqada afwan zulqada wanda ya daidai da ainihin uku ga watan julai shi wannan karatu da zamu zauna shine karatu na talatin daidai shine karatu na talatin daidai baiti kuma da zamu tashi shine baitin da muke sharhi akan shi shine baiti na arba'in da biyar inda shi yake mana bayani akan fa'ida da ke cikin neman ilimi. Baitin da shoki ta mana labudda an tukaddima ta'alluma wa kulli sir'atul ilahi muhkima. To a karkashin wannan baitin ne muke sharhi da bayani akan ainihin fa'idoji da martabobi na neman ilimi inda har muka gabatar da bayani akan cewa to yana daga ilimin da ya zama wajibi akan dukkan baligi ya gabatar shine ilimin tauhidi wanda yake ko mu ce mai ilimin aqida ma'ana ilimi na da zai baka daman sanin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda kuma muka bayani shi tauhidi akwai ainihin at-tauhidul marsum tauhidi rasmi ma'ana tauhidi wanda ainihin bayan Allah suka dawwana shi a cikin littattafai wanda kuma shi ake kira da ilmul kalam duk da wasu suna ganin ilmul kalam daban ilmul tauhid a ka'id daban to ala kulli halin dai shine tauhidi al-marsum wanda kuma akwai tauhidi az-zauqi wanda yake zauki ne wannan shi kuma ta hanyar zikirin Allah da yawan ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke cika kirjin bawa da wannan hasken to shine a bayanin mu da muke akan tauhidi sai muka ce to aqida da ainihin mafi yawan sufaye suka aka ko ce sufaye duniya gabaki daya shine sai muka ce akidu ne guda biyu wanda yake kuma dukkanin su akidun nan akidu ne wanda suka gino akan alqur'ani da hadisi muka ce akwai akida imam imam abu abu mansur al-maturidi akwai imma akidar imam al-ash'ari to a bayanin da muka yi a baya sai muka gabatar da dan takaitaccen tsokaci akan shi imam maturidi sannan kuma ka dauki dan wani bayani dan takaitacce shi ma muka fara yi akan imam abu mansur To, wannan bayani da muka fara na Abul Hassan al'ashari sai zamanto lokaci da ba mu ba, to yanzu za mu sake koma sai mu ɗauko bayani daga kan shi Imam al'ashari sannan sai mu ji suwaye ash'ariyawa saboda mafi yawan sufaye suna tafiya ne kan akidan ash'ariya wanda alhamdulillah ko maulana mushawti dani ko maulana mushawti dani yana kan akidan ash'ariya ne duk da yake yana da wasu fahimce fahimce da sun dan saba mawa ainihin mazhabin fahimtar wasu daga cikin ash'ariyawa din Maulana Musa Ibrahim yana kan aqida Ash'ariya ne kusan dukkanin da malaman mu da suka rayu a wannan kasan bisa abin da ya shafi aqida suna kan aqidan Ash'ariya ne abin da ya shafi kuma dariqa za ka iya samun Tijaniya Qadiriyya mazhaba kuwa mazhaba da take yaduwa a wannan kasa ita ce Malikiya to shine muka dan dauko dan takaitaccen tsokaci akan shi Imam Abu Hasan al-Ash'ari a wancan sati sai to shine zamu dan koma baya akan shi Imam al-Ash'ari din sai na ce al'ash'ariya. In aka ce al'ash'ariya suwaye ake kira da waɗannan sunan. Sai na ce to nisbatun ilal imami abin hasani ali ibn isma'il bin ishaqa nisba ne dangantawa ne zuwa ga jagoran nan uban alhasa aliyu dan isma'il dan ishaqa dan salim bin salim bin isma'il dan isma'il bin abdullahi dan abdullahi bin bilal dan bilal bin abi burdata dan abi burdata al-haris shine Haris, Amir bin Abi Musa shine Amir dan Abi Musa, Abdullahi bin Qais shi Abu Musa shine Abdullahi dan Qais, Al-Ash'ari shine ba Ash'ari. Shi Abu Musa Al-Ash'ari sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne na Annabi Muhammad ira Allah da miji tabbata a gare shi. Nisbatan ila Ash'ara. To ane mai nisba ne ana danganta shi ne zuwa ga Ash'ara. menene ash'ara hatta sai malam ce qabilatun mashhuratun bil yaman ita ash'aran nan kabila ce mashahuriya sananniya a yaman wa ash'aru shi ash'aru din nan huwa nabtu bin udadi shine nabtu dan udadu bin zaidin dan zaidu bin yashjuba dan yashjuba bin quraibin dan quraibu bin zaidin dan zaidu bin kahlan dan kahlan bin sabain dan sabu kila hu ashkila lahu ash'aru ana ce mai ash'aru shi wannan kahalanu dan saba'u kenan me yasa ake ce mai ash'aru li'annahu wulida wa sha'ru ala badanihi dalili shi wannan kahalanu dan saba'u an haife shi da gashi a jikinsa to sai ake ce mai mai yawan gashi a jiki to shine duk zuriyar gidansu duk zuriyar gidansu jikokinsa har da ta kuna sai ake ce musu al-ash'ari al-ash'ari ma'ana jikan wancan shi kahalanu bin saba'in kenan والأشعري فشي إمام الأشعري شي إمام الأشعري هو أول من دون هذا العلم على طريق أهل السنة شين فرقا وان دي دون يتبتر دون العلم بسعكيد أهل السنة والجماعة مستشهدا على أقائد التوحيد ينا كفا هجع عن أكيد وجن توحيدي كلها تكا انت بالكتاب والسنة إلى القرآن الحديث فما وافق العقل في هل كتاب والسنة أثبته duk abin da hankali ya daidai da alkurani da hadisi sai ya tabbatar da shi. Wa kullu aqidatin asbata halaqalu dukkan aqidar da ya zama to hankali ne kawai ya tabbatar da ita wa kullu aqidatin asbata halaqalu duk aqidar da ya zama to hankali ne kawai ya tabbatar da ita lan yajillaha shahidan min al-kitab min al-kitabi was sunnati bai samu hujja a kanta a alkur'ani da hadisi ba tarakaha sai ya barta baya tabbatar da baya rubuta ta bi ma'ana abinda imamul ash'ari ya tafi akai shine abin da ya daidai da alkur'ani da hadisi duk abin da yake wajen alkur'ani da hadisi to baya tabbatar da shi ma'ana ko da hankali ya tabbatar da abu kaza bai ga hujjar wannan abun a alkur'ani da hadisi ba baya tabbatar da wannan abu duk abin da alkur'ani ko ya faɗa sai ya ga aya hankali ya tabbatar sai ga alqur'ani da hadisi sun tabbatar da wannan abu sai ya tabbatar da ainihin wannan abu khallasa al-aqaid kullaha imam abu al-hasan al-ash'ari shi ya rairayo ya kato akidoji tawawa ya rairaye ta min zulmatil bid'ati daga duhun bid'a allati khalaqat hal mu'tazila wanda mu'tazilawa suka cuda a cikin ilimin aqida kamar yadda na ga muku da shi ma ba mu'tazile ne za mu ji irin aƙidun aƙidun mutazilawa wanda kai tsaye sun yi baran-baran da alkur'ani da hadisi to da shi ma kan wannan aƙida yake kamar yadda dai za mu karanta a nan gaba wannan ya yi haka ne bi tawfiqin min Allah ta'ala da gam da kasar da Allah ya yi mishi Allah ne ya dakar da shi wannan aiki wa rahmatihi da kuma rahamar Allah allati tadaraka biha hadhihi al-ummata rahamar da Allah ya taimaki ya karmawa wannan al'ummar da ita al-ma'sumata al'ummar da annabi ya alƙawari ba za ta taba haduwa akan mata ba amin dalali a al'ummar da Allah ya kiyaye ta daga haduwa akan mata jazahullahu ta'ala Allah ya saka kama imamu abul asl al-ashari an al-ummah al-muhammadiyyati game da abin da ya yi ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam khaira jazaihi Allah ya saka kamai da mafificin sakayyar shi amin am wa qala al-allamah tajuddin al-subki imam tajuddin al-subki yace wulida abul hasan al-ash'ari an haifi shi wannan imam abul hasan al-ash'ari an haife shi sanata sanata 60 wa mi'ataini shekara ta ɗari biyu da sittin bayan hijirar manzon Allah. Yawa kamar da kullum nake gaya mana cewa a annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafificin karni mafificin zamani mafificin al'umma karni zamani na al'umma ta da na rayuwa a cikinta saboda haka zamanin annabi shine mafificin zamani karnin annabi shine mafificin karni kamar da ulama shekul islam shibran yake cewa zamanu rasulillahi khairu zamani wa daibatu khairil khalqi khairu makani zamanin manzon Allah shine mafificin kowane zamani ba a taɓa yin wani zamani da ya kusance shi wajen girma da daraja da ɗaukaka ba kuma ba za a taɓa yi ba me yasa saboda wannan zamanin shine ya shaida ya shaida zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa zaka ji Imam al-Busiri ma yana cewa tatabaha bikal usur wa taqnu bika al-ya'u ba'daha al-ya'u ya rasulullah da kai zamani take alfahari zamanin luka suna alfahari da kai tatabaha bikal usur zamanin luka suna alfahari da kai wa taqnu bika al-ya'u ba'daha al-ya'u daukaka da kai take daukaka bayan ta wata daukaka saboda haka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi cikin zamani su ya shine karnin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu a ciki to bayan wannan karni to sai karnin da yake jima na annabi sallallahu alaihi wasallam shine karnin tabi'ai su tabi'ai su ne waɗanda suka zauna da sahabbai suka yi karatu a hannun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai su ne waɗanda suka zauna da annabi suka zamanto sun zauna da annabi sun yi zamani da shi kuma suna muminai shi sahabi ba zai zama sahabi ba sai in yayi imani da annabi lokacin annabi yana rayi sai yayi imani da annabi lokacin annabi yana rayi da za a ce ga wani mutum a zamanin annabi ba musulmi ba ne sai dai bayan wafatin annabi kuma sai daga bisani sai ya musulunta ya yi zamani da annabi amma bai musulunta ba sai bayan wafatin annabi kuma sai ya musulunta to wannan ba sahabi ba ne ba ba sahabi ba ne ba Zaman sahabi sai ya musulunta ya zama to a zamanin annabi na nan ya musulunta to waɗanda su ake ce masu sahabi sahabbai masu bin musu su ne waɗanda suka zauna da tabi'ai ma'ana suka zauna da sahabbai suka yi karatu a hannun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka zauna gaban sahabban annabi suka yi karatu suka ɗau ilmoma su ake ce ma tabi'ai to sai ƙarni na uku su ne su kuma ake ce ma tabi'u tabi'ina tabi'an tabi'ai to waɗannan ƙarnukan karnonin guda uku su ne karnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida to haka alhamdulillah jagoran aqidan mu imamu abul hasan al-ash'ari yana cikin karnin da sahabba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shaida ma'ana karnin tabi'ut tabi'ina dari uku ba ta cika ba bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam aka haifi imamu abul hasan al-ash'ari to haka alhamdulillah kai tsaye muke faɗa muke da nanatawa ainihin aƙidar mu aƙida ce wadda salafus salih suka rayu a kanta sauraka wannan shine abul hasan al-ash'ari lokacin da aka haife shi kenan wasu mufiya ya yi wa fati ma'ana ya rasu sanata salatina wa salatimi'atin alal asahi shekara ta ɗari uku da talatin da uku bayan hijirar manzon Allah bisa abin da yake ingantacce mafi inganci mafi inganci وهو شافعي المذهب شي مذهب مذهب الامام الشافعي yake bi abu al-hasan al-ash'ari mazhab al-shafi'i yake bi a intaha kalamu sibki to wannan iya magana ta dinin sibki kenan wakila wani kauna an ce a a innahu malikiyun mazhabar imam malik yake bi وهو الذي صححه القدامسي وقتصر عليه wannan magana ita ce magana da Imam al-Qadamusi ya inganta kuma akan ta ya takaitu ma'ana shi Imam al-Qadamusi ya tafi akan cewa Abu al-Hasan al-Ash'ari ya rayu ne a maza yayi a mazhabar shi malikiya ne a wa kana radiyallahu anhu fi mabda'i amrihi mu'tazil mu'taziliyan shi ma da a farkon al'amarin shi aqidar mu'tazilawa yake bi aqidar mu'tazilawa da shi ma yake bi a farkon al'amarin sa akhadha mazhaban i'tizali an shaykhihi al-jubba'i ko al-juba'i abi aliyin ya karbi aqidar mu'tazilawa ne daga hannun malamin sa abu aliyin jubba'i ko kace juba'i duk ana karantawa da shine malamin sa kuma yana kan aqidar mu'tazilawa ne wa gama alama zabin da itizali 40 sanatan sai da shekara 40 akan aqidar mu'tazilawa shekarar 40 a aqidar mu'tazilawa min umri na rayuwarsa summa raja anhu sannan daga baya sai ya bar aqidar mu'tazilawa sai ya kyala aqidar mu'tazilawa ya dawo aqidar ahlus sunna wal jamaa wa kutilifa fi sababi ruju'ihi malamai sun yi sabani me ya dalilin da Imam Abu Hassan al-Ash'ari ya bar aqidar Mu'tazilawa ya dawo aqidar Ahlus Sunna to mafi shuhura dai wakila a wani kaunin an ce abin da ya faru shine annahu tanazara yawman ma ustazi al-Jubai sun yi munazara ma'ana tattaunawar ilimi tattaunawar ilimi suka yi tsakanin shi da malamin sa Abu wannan Abu Ali Abu Ali Jubai Abu Ali al-Jubai sun yi tattaunawar ilimi. Dalili, wato shi tattaunawa ta ilimi abu ne wanda magabata suka tsoro a kai shi. Kana da wata fahimta, ina da wata fahimta, sai muke kallon, sai nake kallon ta fahimtar kamar ba daidai ba, kake kallon tawa kamar ba daidai ba. To rigimar duk ba abin faɗa bane ba ko rigima. Sai a zo a zauna kowa sai ya kara tashi fahimtar ko tashi aƙidar da Alƙur'ani da hadisi. Wannan abu ne wanda ainihin magabata sun tsoro a kai suna yi. Am a yanzu ne mutum zai kasa kare aƙidar shi da alƙur'ani da hadisi sai dai ya iya kare ta da maganganun da ba abin da za su dame a wajen Allah in ba matsala ba aƙidar duk da ta kasa karuwa da alƙur'ani da hadisi to wannan aƙidar ba aƙidar da bayan Allah mutane kirki suke a kanta bane duk aƙidar da ka ɗauko ta ka kasa kare ta da alƙur'ani da hadisi to ka rabu da ita matsala za ta ja maka wajen mutuwa matsala za ta ja maka a kabarin an tashi alkiyama matsala za ta ja maka to ga yadda suka tattaunawa ga yadda tattaunawa ta ta kaya wato su a aqidar mu'tazilawa wai a aqidar mu'tazilawa wajibi ne akan Allah ya yi ma mutane abin da yake mafi kyawu suna wajabtawa da hankali cewa Allah wajibi ne ya yi ma mutane abin da yake mafi kyawu to abin da ya faru shine a fi salasati fi salasati ikhwatin mata ahduhum kabiran munqadan li awamir shari'ati wal akharu kabiran asiyan غير منقاد لها والثالث صغيرا لم يبلغ الحلم ما تقول فيهم sai ce mai alaga ta malam mutum uku ne suka mutu ɗaya babba ne ya mutu musulmi ne sannan kuma yana bin dokokin shari'a ɗayan shi ma babba ne musulmi ne amma mai sabon Allah Na uku yaro ne karami bai bai sayin mafarki ba. Waɗannan mutum uku sai suka mutu. To me za ka ce a cikin su? Me za ka ce a haƙƙin su? Kalan Zubayi sai shi Imam Abu Ali Zubayi sai ya ce amma tsa'i'u fatil jannat wa darajat. To amma shi wannan babban mai biyayya ga Allah din nan zai shiga cikin aljanna kuma a cikin mafi ɗaukakan darajoji. Yana aljanna a cikin mafi ɗaukakan darajoji shi abinda ya ba ta amsa ke ne ce babban wanda ya mutu yana biyayya ga Allah nan to zai shiga aljanna a cikin mafi ɗaukakan darajoji ya ce to wa ammal asi amma shi ne saban fashin nari wa darakat shi ne saban zai shiga wuta kuma ƙarƙashin rufin wuta lala ana ji mutum uku suka mutu ɗaya babba ne mai yawan ibada an gane ɗaya babba ne mai zunubi amma musulmi ne ɗaya kuma yaro ne bai isa mafarki ba sai ce to malam me zaka ce akan waɗannan sai malamin ya ce to shi babban da ya mutu mai biyayya nan zai idan an je lahira Allah zai sa shi a cikin aljanna kuma a cikin mafi ɗaukakar darajoji sai ce shi kuma mai saɓon saboda su a aƙidar mutazilawa zunubi a aƙidar mutazilawa idan ka aikata zunubi kawai wuta za ka shiga kawai direct saboda haka shi babban mai zunubin zai shiga wuta kuma za a sa shi a rufin wutar jahannama sai ce to dalili sun suna wajabta ma Allah suna wajabta ma Allah dole ne akan dole ne ya baiwa mai mai mai ibada lada dole ne ya sanya mai zunubi a wuta haka suke wajabta ma Allah wa amma al-asi wa amma wa amma sajiru fatil jannati to kai to shi kuma yaron karami shi kuma aljanna zai shiga Lala kun fahimci wannan bayanin kuwa? Yau matsala ce ta ilmi da ilmin kalam tana da ɗan tsauri. Babban mai ibada ɗin nan mai ibada sosai. Sai shiga aljanna kuma za a sa shi a cikin maɗaukakan darajoji. An gane wannan? Babba kuma mai sabo musulmi ne mai sabo zai shiga wuta amma za a sa shi a ƙarƙashin rufin wuta. Shi kuma yaron nan da bai isa mafarki ba shi kuma zai shiga aljanna. Wanda shi ne amsar da Imamu Juba'i ya baiwa almajirin shi abu abul hasan al-ash'ari shikenan sai sake mai tambaya ce to shikenan mala na ji wannan amsa na ji wannan amsa wannan amsar na ji to قال الأشعري سي إمام الأشعري يتمتو فيساوي طايا في المنزلة فيها أي الجنة فنادي هاتي وجه ببان mai ibadan nan da yawa idan ya mutu aljanna za a shiga kuma za a sa shi kuma a mafi ɗaukakar darajoji ta ce wancan mai zunubin shi kuma za a sa shi a wuta ne a ƙasan ƙasan wuta shi kuma wancan yaron ta ce zai shiga aljanna to shi yaron in ya shiga aljanna to zai yi daidai da wancan babban shi ma za a sa shi a mafi ɗaukakar darajoji kun gane tambaye ko shi yaron da kace zai shiga aljanna shi ma to za a sa shi a irin darajojin da wancan babban aka sa shi qala al-jubai sai ya sai Aliyu a shi wancan ba mu ta zilan Dubai sai ce la a a ya za a sa shi a a mafi dokokan aljanna za a sa shi a aljanna sama sama dalili yace li anna ta'i'a amila salihati wa ihtasaba alkhairati yace saboda shi wannan babban ai ya girma yayi sallah yayi azumi yayi sadaka yayi zakka yayi ayyukan ibada shi ko wannan yaron ba a da yayi yana karami ya mutu ba a sako a daidai daidai a wajen a wajen aljanna ana ganewa ko yawa faqala al-ash'ari sai a sai imamu al-ash'ari sai ya ce ma shi aliyu al-jubai fa yaqulu sajiru a to in haka ne to ai shi wannan yaron sai ya ce ma Allah tunda kun ce dole ne Allah ya yi abin da yake mafi kyau sai wannan yaron sai ya ce ma faqala al-aslahu li an tubtiyani hatta abluga wa a'mala fa usawiya akhi sai wannan yaron ya ce a ya Allah ya zaka sa wancan a babban aljanna cikin ɗaukakan darajoji ni kuma ka sana aljanna nan ƙasa ƙasa ya za ka yi mun haka sai Allah ya ce mai a to shi wancan babban baka ga yayi ayyukan alkhairi da yawa da yawa ba ya za ka yi kai daidai da shi a aljanna sai yaron ya ce ma Allah to a to Allah me yasa ni ma baka banni na girma na yi ayyukan alkhairin ni ma sa na aljanna mafi ɗaukaka ba wannan tattauna Aliyu Juba'i da Imam Abu Hassan al-As'ali wai yaron sai ya ce ma Allah haka qala al-Juba'i sai imamu zubai sai ce ma abul sai ma sai zubai ya ce ma abul hasan al-ash'ari a sai ya kula lahu rabbu idan yaron ya ce ma Allah haka sai Allah ya ce mai alimtu annaka law kabirta laka farta fa dakhalta an-nara wa kana al-aslahu laka an umitaka sagiran sai ce ai sai Allah ya ce ma yaron kai karfa wa kanka asiri na san cewa idan ka girma zaka kafirce min ne ka aikata sako kuma in shigar da kai wuta shi sa na kashe ka tun kana karamin yaro wai Allah ne zai ce ma yaron haka dan lana shi sai amin Imam Abu Hasan As'ad ya ce a to idan haka ne fa yaqulu al-asi shi wancan bai saban naka sa auta ai kun ga na ce muku mutum uku ne to wancan bai saban naka sa auta kai ba shi ba ma bal sa'iru ahlin nar kulluhum yaquluna a dikan mutum sai su ce ma Allah idan haka ne a ya rabbi ya ubangiji kai al-aslau lana azumi tana sagiran fa ma za ya kula rabbu a idan mutum ce ma Allah to Allah tunda ka san cewa idan wannan yaron ya girma za ka kashe shi ai zai ta kurki ka sa shi a wuta to shi zaka kashe shi yana karamin yaro bai yi samu ba ka kashe mutum muna yara ba ka shigar da mu aljanna ko da nan kasa kasa ne ta sai abul asal al-ashari ya ce to idan duk yan wuta suka ce ma Allah haka ne Allah zai ce musu fa qala dubai ke imam ke dubai ya ce ma abul asal al-ashari بعد أن ألزمه الهجة بأن لزم كما يهجة يا كاسا مغانا وبين له فساد اعتقاده يا نونا مي لا لا تيورا عقيدة شي كو سيشي مي عقيدة نونا كيما هو بكيني يوا هجة وان دي رسا هجة كينا عقيدة نونا كيما هو بكيني لا تيما الله هكا سيشي مي آبا ما هو بكيبا نيني فقال ولكن وقف همار الشيخ في العقبة آه jakin jakin malam da ya kasa haya wannan tudun in ji shi almajirin jakin malam da ya kasa haya wannan tudu mana malam ka kasa ba da wannan amsa wa abul hasan al-ash'ari kana min aqsadi hadha al-mazhab to da shi abul hasan al-ash'ari daga manyan manyan ma'abuta wannan mazhabar kautacciyar mazhaba mazhabar mu'tazilawa hatta hadahu Allah har Allah ya hadi ya shirye shi fatakalla amma zabil itizali sai ya bar wannan mazhabar ta mu'tazilawa wa alana ruju'ahu kuma ya bayyana barin shi mazhabar a fili ya bayyana wa duniya barin shi mazabar mu'tazilawa ya abin ya faru ruju fi fi ahad al-ayyam al-mashhudati fi ahad al-ayyam al-mashhudati fi al-masjid al-jami' bil basrati sai ya bari ranar da ake taro taro na gaskan gaske a masallacin juma'a a barara shi wannan abul hasan a cikin iraki kenan haisura kalmin bara sauraka sai ya zo ya hau kan minbari wa nada bi ala sauti ya daga murya da mafi daukaka murya shi yace man arafani faqad arafani ya ku jama'an basara ya ku mutanen wannan masallaci duk wanda ya sanni ya sanni kamar nan ya ya arifi fa ana u'arifuhu bi nafsi duk wanda bai sanni ba to barin ga mai koni ne wa ni ne abul hasan al-ash'ari suna na kaza ana fulanu bin fulanin ni ne wane kan wane kuntu aqulu bi khalqil qur'ani da na kasance ina cewa alqur'ani Allah ya kamar yadda Allah ya halicci mutane haka Allah ya halicci alqur'ani a aqidan mutazilawa alqur'ani halittacce ne halitta shi akai wannan aqidar yana daga dalil al-idin da Imam Abu Hanifa ta an Imam Ahmad bin Hanbali ya sha wahala sosai aka da kai aka kulle shi akan sai ya ce alqur'ani halitta shi Allah yi alqur'ani ba halitta bane sifa ce ta Allah sai ce to da ina cewa alqur'ani halitta shi Allah yi saboda haka bayan nan kuntu aqulu bi khalqi alqur'ani wa inna allaha la tarahu al-absar kuma da ina cewa Allah idanuwa ba za su ga Allah ba ranar tashi alkiyama yana daga aqidar mu'tazilawa cewa ba za a ga Allah ba ranar tashi alkiyama kuma aqidar ta saba da nasoshi na alqur'ani dukkan mu'minai za su ga Allah ranar tashin alkiyama idan Allah ya azurta su da shiga aljanna duk waɗanda suka shiga aljanna Allah zai azurta su da ganin zatin Allah kamar yadda nasa alqur'ani ya faɗa wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira to ka da ina cewa ba za a ga Allah ba ina faɗin haka cewa ba za a ga Allah a lahira ba wa inna af'ala sharri ana af'aluha kuma da ina cewa duk wasu ayyuka na sharri ni nake aikata da kaina ba hukuncin Allah bane da ina faɗin haka da wannan aqida ta ne ina faɗin wannan to ku ji ku sani wa ana ta'ibun daga yau na tuba muqli'un na tiratu mu'taqidun lirraddi ala almu'tazilati na kudirce zan yi raddi mawa mu'tazilawa daga yau na kudirce zan yi raddi mawa mu'tazilawa saboda haka kafin nan ma mu ce wajibi ne wajibi ne tilas ne tilas ne idan ainihin malami ya gabar na wajibi ne magana a addini yau ba ba ba ba bata wa wani rai ake kocin mutuncin wani ba manzo Allah ce idza zahara al-fasadu wa sakata al-alim fa alayhi la'natullah in barna ta bayyana cikin al'umma malami ya gani ya shiru Allah ya la'ance shi Allah ya tsine mai albarka in ji manzon Allah saboda wajibi ne daga yau yake daga yau zan rika raddi ga mu'tazilawa har illa ma sha Allah fa kharaja mulhiran li fada'i li fada'ihim wa ma'aibihim tun daga ranar ya fito yana kunyatar da su yana bayyana aibobinsu wa min tilkan lahzati asbaha al-ash'ari hamila rayatin lintisar al-mutaqi da ahlus sunnati tun daga wannan lokacin imam al-ash'ari ya dauki tutar taimakon mazajin ahlus sunna wal jama'a wa saifan maslulan ala ahlil li'tizali ya zamanto takobi tararre akan mu'tazilawa wa sa'iri wa sa'iril firq dhallati da dukkan ma wasu akidu wadanda suka batattu hatta kasara nihaiyan shaukatahum har sai da ya karya karfin su wa azafa wa ila al'ana kaidahum wa makarahum ya kai ya karya ya raunana kaidin su da makircin su har zuwa yanzu ومن ومن ومن هنا اصبح مذهبه to daga wannan ne mazhabar ta zaman to a adalil mazahibi ita ce mafi daidaitin mazhaba wa mashrabuhu asfal masharibi mashayiki a tauhidi shine mafi karkin mashaya wa yadulluna ala sirri hadha alqawli yana cike da mu akan gaskiyar wannan magana annana idza rajana ila ma taqaddama idan muka koma zuwa ga abin da ya gabata shi hadha siyaki cikin wannan koro jawabin da muka yi نجد لا نفهم أن مذهب الأشعري مذهب الإمام أبو الحسن الأشعري هو التوسط في الصفات شيء القياس أكاكي tabbatar da sifofin Allah. Abu Hassan Ash'ari yana tsakiya tsakanin mu'addila da kuma mujassima. Akwai mu'addila waɗanda suke cewa Allah bai da sifofi, Allah bai da wasu sifofi. Su ne mu'addila suna wasu da sifofin Allah kamar su mutazilawa kenan. sannan akwai mujassima masu jikinta Allah wanda za su ce maka Allah na da hannu Allah yana da fuska Allah yana da ido yana da tafin kafa yana da kaza yana ma da nauyi yana ma zama akan al'arshi wannan ba aqidar musulunci bace kai sai muke fara ba aqidar musulunci bace wannan eh karatu ne zai ba mu daman fada kawo da lalle da hujjoji akan haka nan gaba ba mu fada da magana akan aqida ba amma wannan ba aqidar malaman musulunci bace ba Allah ya dace da mu saboda haka ya zamanto yana tsakanin tabbatar da sifofin Allah da kuma tafsir sai yana tsakiya tsakiya shi bai kore sifofin Allah ba a a sannan bai sifanta Allah da irin sifa irin na mutane ba wannan shine Abul Hasan al-Ash'ari sannan kuma a wa tafsim al-hashawiyya huwa tawassul fi sifati baina nafiy al-mu'tazila wa tafsim al-hashawiyya tsakanin kore sufofin da mutazilawa suke yi da kuma cikinta Allah da hashawiyawa suke yi a faqad asbata ma asbatahu Allah min sifati Imam al-Ash'ari ya tabbatar ma da Allah sufofin da Allah ya tabbatar wa kansa a cikin Al-Qur'ani wana fama na fahu ya kore ma Allah sufofin da Allah ya kore wa kansa a cikin Al-Qur'ani kama kamar ta ga mazhabul ash'ari fi tasmimul mutlaq kamar yadda mazhabin imam al-ash'ari yawa yake bance fifita da sallamawa Allah sallamawa mudlaka da azmatullahi da girman Allah wa adami ijabi shay alayhi azza wa jalla bil aqli da kuma rashin wajabta ma Allah wani abu da hankali a cewa a hankali dole Allah ya kaza babu wannan aqidar ahlus sunna wal jamaa saboda haka wannan ne yasa wala Allah haza to zai iya yiwa saboda wannan ne huwa sirru shine sirrin da fi mailin jamhuri cikin karkatan mafi yawan malaman duniya ana fahimta na min ahlul mazahib arba'ati ilayhi na daga ma'abota mazhabobin nan guda hudu mafi yawan malaman duniya ash'ariyawa ne mafi yawan malaman duniya ash'ariyawa ne saboda zaka samu a manyan bujiman malaman hadisi idan aka ce maka irin ibnu hajar al-asqalani wanda sharhin da ya masa sahihul bukhari tun daga zamanin sa har zuwa yau ba a samu mutumin da ya yi sharhin sahihul bukhari kamar nashi ba fathul bari wanda ake ce mai amirul mu'minin fil hadisi amirul mu'minin fil hadisi shi sarkin mu'minai ne a ilimin hadisi aqida ash'ariya yake bi imam an-nawawi aqida ash'ariya yake bi dan kai manyan malaman duniya mafi yawan su suna mazabin ainihin ash'ariya ne fakana min akbari ansarihi yana daga mafi girman mataimaka mataimaka abul hasan al-ash'ari shine al-qadi abubakar muhammad bin tayyib al-baqilani al-baqilani al-maliki imam al-baqilani yana daga cikin mazhabin ash'ariya yana kuma daga cikin mataimakan imam abul hasan al-ash'ari wa abu mansur abdul qahir bin abdul qahir bin tahir al-bagdadi da abu da abu mansur abdul qahir dan qahir mutumin bagdada wa abu bakr bin muhammad al hasan bin furika wa abu bakr muhammad bin al hasan bin furika da abu bakar muhammad dan hasan dan furika shi ma akida ash'ariya yake bi wa sheikh abu ishaqa ibrahim bin muhammad bin mahran al isfarayini da sheikh أبو إسحاق إبراهيم تم محمد تم مهران الإسفرايني وشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ده إمام الشيرازي والإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ده إمام الغزالي وأبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني ده إمام الشهرستاني والإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ده إمام فخر الدين الرازي متم أفغانستان وغيرهم كي دمت يوم معلما دنيا مذهب إمام أبو الحسن الأشعري سكري دعوة وانا يتجي عشيدهم الحمد لله أم sai ma da ke to waja a mu'akhiran as-sunusi to daga karshe karshe shehu sunusi ya zo fa harraran masaila sai ya rai ya tar ya ta ya rairaye ya rairaye masalolin mazhabar ash'ari wa hazzabaha ya kace ta wa salaka fiya dariqan wa sadan ya shiga hanya madaidaiciya yajma'u bainal aqli wan naqli yana hada tsakanin hankali da kuma abin da aka ciro daga alqur'ani da hadisi a tawili tare da tawilin wasu sufofi wa akhiran daga ƙarshe kuma ja'a shek tahir bin ibrahim fayramma shek tahir dan ibrahim fayramma sai ya zo daga baya wato yan washi shek tahir fayramma nan mutumin nan najeriya ne ba mutumin ina jin yobe ne ko a gazargamu gazargamu mutumin yobe ne a gazargamu kabarin sananan har yanzu am an ce shek ma nasu kabara idan ya je ya ziyarce shi kabarin an kewaye shi da dundu ya kuka ya kuka a gidan kabarin ya ce da Najeriya ta san waye kai da ba a bar kabarin ka haka ba suna ce mai turratun ta hasar turabi lu'ulu'u gol a karkashin kasa to shau dahir kai ramma falakhata jami'a ara islusi sai ya rairayo ya tato dukkan ra'ayoyin shau sulusi fil aqaid a cikin aqida fi manzumatihi a cikin littafin shi waƙen nan allati shaharat wadda ta shahara inda nasi a wajen mutane ana ce mata bi manzumatul kubra ana ce mata nazmul kubra wannan nazmul kubra kusan shi ne littafi mafi girma na tauhidi a aqidar ash'ariya wanda ne muke karanta mu a nan Najeriya a sai Maulana Sharif Ibrahim Sale ya ce ثم استمر مولانا شريف ابراهيم ثم استمر مولانا شريف ابراهيم صالح قائلا sannan sai Maulana Karim Ibrahim Sale ya zarce yana so ya gaya maka to su a wajen wasu ka karanta wannan littafi na Shehu Tahiru Kairamma eh ba da in na faɗi inda Sharif sun karanta ni ma faɗi inda na karanta ko ba gaba yawwa in muka faɗi inda Sharif ya karanta ni ma yan faɗi inda na karanta am yace muna ruwaita ta narwiha Sheikh Sharif Ibrahim Sale ce muna ruwaita nazamul kubra an shekina al-arif billahi daga shehin mu masanin Allah nan Alhaj Abubakar Atiku Sheikh Alhaji Abubakar Atiku. Shi kuma wajen wa an Sheikh Muhammad Nasir daga Shehu Malam Nasiru Kabara. Shi kuma daga wa shi kuma an Sheikh Ahmad Kabara daga Sheikh Ahmad Kabara. To amma anan an samu abin da ake cewa amma ibadi tsakanin Sheikh Malam Nasiru Kabara da shi wannan malamin akwai mutum biyu a tsakani. Akwai Shehu Malam akwai Malam Nasiru ne na manta ɗaya to sannan sai wannan malami. Shi kuma Sheikh Ahmad Kabara ya ruwaita daga mawallafin littafin shine Sheikh Tahir Ibrahim Fairamma Al-Fulani ba Fulatani rahimahullahu ta'ala Allah tabbata gare shi ar-rahmatal wasi'ata rahama mai yalwa alhamdulillah mun karanta nazamul kubra a hannun maulanmu al-Sheikh Maulana Sheikh Abdullah Awais radiyallahu anhu limanci madabo shi kuma ya karanta a wajen baban shi Sheikh a Sheikh Awaisi madabo shi kuma ya karanta wajen shau malam a shi abubakar a tiku shi kuma daga shek man nasiru kabara wacce dai sartala kuma shi zuwa kan abin nan sana alhamdulillah mun karanta wajen shau malam bala mai akafa wanda shi kuma sun karanta wajen shau malam na iya da shau malam shau malam abdul qadir baban shau malam tijani ali ba saboda alhamdulillah aqida ma mu gaban malamai muka karanta ta saboda haka alhamdulillah to wannan shine ɗan takaitaccen bayani akan Imamu Abul Hassan Ash'ari a satin da zamu shiga zamu ji menene sabanin da ke tsakanin Imamu Maturidi da Imamu Abul Hassan Ash'ari na ce mas'ala bakwai ne suka saba a kanta mas'ala bakwai din kuma bisa abin da ya shafi furu'a ne ba a asali ba kuma mafi yawan sabanin ma lafziyan ne la ma'anawiyan a lafazi ne ba a ma'ana ba sauraka dukkanin su malamai sun musu shaida suna tafiya akan mazhabin ahlus sunna wal jama'a wannan shine sauraka in Allah ya kai mu satin da za mu shiga a ranar juma'a kenan Allah ya kai mu za mu tashi kan wannan sabanin nasu sannan sai mu kuma faɗi irin aqidan mu game da Allah ya Allah yake a wajen mu ya muka fahimce shi wannan shi ne abin da yake da akwai Allah ya datar da mu gashi mun kai lokacin a abin da iya abin da na rubuta ma na kai karshen shi kuma ga lokacin ma da wajen ragowar minti goma sha ma akan lokacin sallah din gaskiya to bari bari bari mu fi din karatu